الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لحدي أجند بقي قوات رجب shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya dan ba manta ba satin da ya gabata mun cike da ƙarshen surati nur yau za mu tashi sura ta ashirin da biyar suratul furqan suratul furqan tana da ayoyi saba'in da bakwai sannan kuma ita ce sura ta ashirin da biyar kamar yadda muka faɗa muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا Allah madaukakin sarki yake tabaraka allazi nazzala al-furqana albarkatun ubangiji sun yawaita wanda ya saukar da al-furqan yani al-fariqu bayna al-haqqi wal batil wanda yake bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya to albarkatun ubangiji sun yawaita shine tabaraka allazi nazzala al-furqana wanda ya saukar da ne rarrabewa ala abdihi gabawansa li yakuna lil alamin nadira dan ya zanto gargadi ga talibai gaba ɗayan su shi qur'ani to ake zanto wa'azi da gargadi ga dukkan bayi na ubangiji madaukakin sarki kamar ka tambaya wane ne yake allazi lahu mulku samawati kamar ka tambaya waye saukar da shi sai Allah ya ce allazi lahu mulku samawati wal ardi wanda mulkin sammai da kasai wannan rububiyar ta ta walam yattakhidhu waladan kuma bai rikida ba kan kalmar da aka yi amfani da ita rikar da domin a wajen kiristoci shine ba Allah ne ya haihu ba da annabi Isa ya haihu sai Allah ya wato da nana Maryam ta haihu sai Allah ya kwaci shine yake hazul walad wasu kuma a gurin sa Allah ne ya haihu da kansa innahum min iskihim la yaquluna waladalla haka cikin wato karerai suna cewa Allah ya haihu idan Allah ya ce takadu samawati wal ardu yatafattarna minhu wa tanshaqu al ardu wa takhiru al jibalu hadda limadha an da'u lir rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يتي إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا saboda haka Allah marwacin sarki bai haihu ba kuma bai rikida ba kamar yadda duk ka kawo wa'annan magani wa qalat al yahudu uzairu ibn Allah su ma yahuda ta ce Allah marwacin sarki a wato ya haifi da kuma wanda ya haifa shi ne uzairu wa qalat al nasara al masih ibn Allah sannan kuma na tara wasu daga cikin suka ce annabi Allah madaukakin sarki wato ya haihu su ma wasu kuma ta ce rika domin suna da dare ko kala kala su kiristoci akwai wanda ta ce Allah kwace yayi ba shi ya haihu ba amma kwata yayi akwai wanda kuma suka ce haihuwar yayi da kansa to sai Allah dai ya kori cewa walam yattakhidhu walada wa bi kida ba walam yakul lahu shariikun fil mulki sannan ba shi da shari abokin tarayya a mulkinsa sa wa khalaqa kulla shay ya halitta komai fa qaddarahu sannan ya tsara shi ta kabiran tsarawa shi duk abin da ka gani a tsare shi a gurin Allah madaukakin sarki wannan ayat da muka fara cewa tabaraka kamar da muka faɗa cewa wato kusan ka iya cewa surori guda biyu ne suka fara da wannan kalma tabaraka allazi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in kadir da kuma tabaraka allazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadira to albarkatun ubangiji sun yawaita wanda ya saukar da al-furqan ya saukar da al-furqan shine muka ce ya rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya sura al-qur'ani da ba guda biyar ne sauran kamar da imamu suyubi ya bala a cikin al-iskan sai a nuna al-qur'an cewa duk sifofi ne na farko da yake akwai al-furqan sannan akwai al-qur'an sannan akwai alkitab sannan akwai azzikir sannan akwai annuru wayannan su ne sunayen alkur'ani duk banda wannan duk wanda kaga ya zo su sufa in kaga dama za ka yi ta kawo ayoyi da dalilai da suka nuna haka alif lam min zalika alkitabu la raiba fihi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba haka wannan dalili ne da yake nuna wa zina alqur'ani ne alkitab alqur'an kuma tabaraka allazi nazzala alqur'ana haka alqur'an ya fi wal qur'an alhakim azzikr kuma inna nahnu nazzalna dhikra kowanne din ka dauko akwai ayat da take goyen bayan haka wa anzalna ilaykum nuran mubina to haka kowanne da dalilin sa cewa wayannan sune asmaul qur'an guda biyar dan ce mafi inganci kenan to ala abdi ga bawansa bawansa wannan sunan kamar da muka faɗa Allah madaukakin sarki wa annabi alaihi salatu wasallam ya fusanta a cikin duk sunayen da yake da ba sunan da yafi kauna fiye da wannan sunan shine bawa domin za gaban da nan a suratul isra'i da muka wuce a baya shi ma a daidai gaban mun yi bayani Allah ya kirawo annabi alaihi salatu wasallam da bawansa ubudiyya idan da namar zuwa gare shi subhanallazi asra bi 'abdihi ليلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأنه لما قام عبد الله يدعوه أردك وإن كان مغنى كان باوى أن الله مدعوك كثير يجيني ليكون للعالمين نذيرا إن يزمتو كركبي دكا ذلك gabaɗin to sai ma da yake cewa Allah yana faɗan wannan aya ne saboda godiya ga zatinsa alama nazzalahu ala rasulihi karim saboda abin da ya saukar da manzansa wanda yake alkarimu mai karan min alqur'ani alazim na daga alqur'ani mai girma kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul gari alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba to shi za ya kawo wannan cewa ya ya yi bukan sarki sai Allah wa rahmatin sarki ya gaya mana cewa alladhi lahu mulku samawati wanda mulkin samai da sai gaba daya da yake as-samawati wal ardi ولم يتخذ ولدا كما بيركنا با ولم يكن له شريك في الملك ba shi da abokin tarayya a mulkin shi ne wanda zai taimaka masa shi wanda zai hawo mulki da ida ya nemo masu taimakawa har in ba a nada zuwa mutane su ta suru cewa ba a nada kaza da kaza domin za a ce abubuwa na tafiya wato kanni zanni ko akwai gotu lokaci ba kwamitinoni ba ministoci ba kaza ba kaza duk kaji da zuwa nada zuwa to mutane za su rika ganin raunin gwamnati don ba ka da wanda za su zama ma ido a bangarori daban-daban to shi Allah madaukakin sarki baya bukatar wanda zai kula da Najeriya da wanda zai kula da India da wanda zai kula da Tara da wanda zai kula da Saudi Arabia ya kula da duka babu shi za ga ba walan ya kullahu shariqun fil mulk ba shi da abokin tarayya a mulkin da wanda zai taimaka ba sai dai walan ya kullahu wa khalaqa kulla shay'in sanin shi ya halitta kowa ballantana a ce wani abu kowa shi ya halitta faƙaddarahu sannan ya tsara ta ƙadirar shi ya tsara irin wannan ayar mutum yana da daburi zai ga lallai Allah ya iya magana faƙaddarahu ya tsara shi ta ƙadirar yadda ya ga dama tsarawa ba yadda wani yake so a tsara ba yadda Allah madaukakin sarki ya ga dama tsarawa haka ya tsara shi me yasa saboda shi Qur'ani da ya sauka ya zo yake wannan bayanin barna ba ta shigarsa la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد yajine wato abin da bani yake ga mana wa kalaka kullu shay'in fa qaddara hu taqdira a karkashin ayat farko suna kawo hadisin da wato yake nan cikin bukari wanda annabi ne da wato sanan yake cewa bu'ithu ila al-ahmar wal aswad da yake yakuna lil alamin nadira Allah ya saukar da alqur'ani da ya zanto gargadi ga talibai sai Allah ya kori zuwa ga fari da baki ba ruwan Allah da talaka gaba ɗaya Allah ya kuwa na bani da su salam zuwa ga farari da bakaje saboda ne kul ya ayyuha nas inni rasulullahi ilaykum jami'a kamar da ya zuwa suratul araf gaba ɗaya zuwa gare mu Allah madaukakin sarki ya aiko annabi alaihi salatu wassalam to shi ne ya kuna da alamin da nadira to sai Allah madaukakin sarki yake allazi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki ma la yake banazzaha nafsahu an walad Allah ya tsarkake kansa da warin da ko kuma mai taimakawa sannan yake kalaka kullun jayi ya halitta kowa da komai ba kaddara huta kadira sannan kuma ya tsara shi ya tsarawa ai kullu shay'in mimma siwahu makhluqun marbu duk abin da ba Allah ba to abin halitta ne kuma abin raino ne Allah shi yake kula da wa huwa khaliqu kulli shay'in wa rabbuhu shine malikin kowa da komai kuma shine ubangijinsa shi yake mallakarsa sannan wa ilahahu sannan shi abun bautarsa wa kullu shay'in tahta qahri duk wanda ka gani da duk wanda kake gani suna karkashin rinjayen Allah Allah ya fi karfin kowa in kaga Allah ya kyale corona tana ta yawo ki kyale ne amma babu abin da ya fi karfin Allah to shine wa qahri saboda haka ko wata cuta ko wani zalunci ne zalunci to idan kaga Allah ya kyale shi kyale ne kawai amma ba abin da ya fi karfin Allah ko da ya fi karfin duniya babu shi to sai yake wa tadbiri ko gudanarwa Allah wajen gudanarwa ta ubangiji wanda wajen sarki babu wani abu da zai gagare shi sannan yake wa takdirihi da ikonsa to sai Allah yake ne wa takad
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا Allah madaukakin sarki yace wa takazu min dunihi alaha duk wannan bayani da aka yi dama surar tana bayani ne akan tauhidi yadda za ka kaita Allah wa takazu min dunihi alaha sai ababan bauta koma bayan Allah madaukakin sarki suwaye waɗanda la ya kuluku da shay'an ba za su iya halitta komai ba wa hum yukhlaquna alhali ma Allah shi ya halitta su wa la yamlikuna li anfusihim darra sanan ba za su mallaka wa kansu ba za su iya mallaka wa kansu wata irin cutarwa ba abin nufi idan cutarwa ta zo ba za su iya kare kawunansu daga ita ba duniyar da ba ta bauta wa Allah yanzu wata cuta guda ɗaya ta zo ta addabe ta sun kasa kare kansu daga wannan cutar shine wala yamlikuna li anfusihim darar wala naf'an sannan ba za su yi amfanar da kansu ba yanzu gaba ɗaya karamar cuta da Allah madaukakin sarki ya saukar a duniya wanda bata kai Ebola girma ba ko lasa ta gagaru duniya gaba ɗaya wanda yana ɗaya daga cikin iko da kahariya ta Allah da yake so nuna ba cewa lallai shi kadai zai isa ko ba komai abin da zaka fara yake bari da shi cewa wannan jarrabawa ce Allah ya saukar da ita a duniya amma kuma yana so ya nuna gajiyawa bayi domin gaji gaba ɗaya yanzu wannan matsalar da ake ciki duk duniya ba inda abin bai addabe shi ba babu to ya kamata a gane akwai wanda wato abin cikin wato kiftawar ido zai dauke shi a gaya ba cikin kirdawar ido duk lokacin da wata matsala ta faru ko ta larura ko ta jin daɗi to ake mumini ya amfani da ita wajen tsara imani da Allah cewa da wannan matsala ta zo kullum karkar tuna girman Allah cewa Allah ba shi ya jarabi duniya yanzu gaba daya idan ya ga dama ba dama abin da yake faɗa ba a wasu surorin cewa zai tafi da su gaba daya al'umma ya zo da wata to da irin wannan ba yanzu Allah ya ga dama da corona gaba ɗaya zai tara duniya ya kuma halitta wasu ba wanda yake zai hana shi kuma Allah babu domin gaba ɗaya yanzu duniyar kuka take duka duniya ba ko ina kuka yake wannan yana so ya nuna ba girman Allah ko da ana dangarawa da wasu da suka zauna suka kirkiri wani abu ana suka yi kaza amma da ikon Allah suka yi da ikon Allah suka yi to wannan abubuwan ya kamata mu musulmi ya kara mana imani dan kada guguwar da zo ta tafi da kai ba kuma kana san mu zan baki da bayanan dalika la ilaha illa wa la ilaha kai ba musulmi ba kai ba kafiri ba to duk lokacin da matsala ta faru to ake mumini ya dau abu a matsayin darasi ya dauke shi a matsayin darasi ba abun kirkiri ba da wasu suke yi za ga ana ta comedy job ana ta yi wai sun mai da abun abun kirkiri ba haka ake so ka dauke shi kamata ya zama ba ta biru ya ulil absar ya ulil albab ba abota hankali ba su lura ya zama muku izina manya a duniya yanzu su ba bawa yanzu kuka take kuka take yi yanzu ta har sai me yake mata daɗi duniya gaba ɗaya komai ya ɗaya wannan dukkan hariya ce ta Allah kamata ya mu rika tuna irin wayan abubuwan idan ya ga dama ba sai ka dina mu gaba ɗaya haka ya faɗa waya ce da kalkin dari ko sai zo da sabuwar halitta ba da annabi ya roƙa mana ba da ba da corona duk za a kare ba kowa ya tafi sai a ga wata al'umma kawai wanda masana suna faɗa cewa illar da gaba ɗaya ba har yanzu ba ta fi ɗaya bisa bakwai na lasa ba amma ku duba yadda duniya ta gege duk wanda ka gani babba a duniya yanzu a jiji sai ki Allah ba a cikin nutsuwa ake ba kuma sannan ana ta ƙara baza ma mutanen har yau kowa yanzu ko buɗe zo media kai za ka ƙara tsora tsakanin ana saboda abubuwan da ba ka yi a gaya ba yanzu ko da na buɗe ana magana ita ne mutum ɗari takwas ba kaɗan a cikin awa ɗaya wannan labari ne da daɗi ko da duk kafirai ne wata cuta ce da ta je waɗanda suke Allah ji na kafaru ɗin waɗanda suke da abubuwa kala kala ta gagare su ban da za ka ya ayyuhan ladina amanu ko ya ayyuhan nasu wanda kai magana da ake duk wani facilities suna da su gaba ɗaya amma kai yanzu mun cewa kai duk mu koma gida mu zauna ai ban daki ma ya ije ku shi ma corona ce ai ko jin da biyar ne to ban daki daya ko ba ga wani ban daki da su shi sannan gaba ɗaya ba ventilation ana wannan muguwar zafi a cikin gidan da su babu su ji da ba abin da mutum zai irin ya koma zuwa ga Allah idan ma zuwa sai ta ɗauke ka jarrabawar to sai ka tafi da imaninka mu ba mun yadda akwai wato jarrabawa sai shekara ta ɗari da sha biyu ɗari da sha takwas duka wayannan duk abubuwa sun faru a zamanin magabata abu bai da ibn jara mu'adh ibn jabal duk annoba ce ta tafi da annoba ce ga shi annoba da ta faru a umar kenan su sannan alif dan malik ƴaƴansa da jikoki a annobar da ta faru mutum saba'in ya rasa a kwana uku ƴaƴansa na cikin sa kawai talatin da wani jikoki ne arba'in da wani akwai annoba ko kai da ko kai da akwai dan wasu za ga suna ga cewa duk ƙarya ne kaza kar wani ya zo ya tafi da hankalin ka anan akwai da amma abin da ake so ka daure da shi cewa waye yake jarraba mutane Allah waye yake dauke shi da Allah shi sa ya ta mu sura ta buke mana la yamlikuna li anfusihim darran wala nafa wanda suke jin sun isa a duniya yanzu sun kasa karewa kansu cutarwa ballan ta za amfana da kansu idan yake ne tana da yadda za ta yi ba za ta bari mutanen da ɗari takwas su mutu ba wallahi ba za ta bari ba babu yadda za a yi a ce ba faran da suke yahudawan duniya masu mai kutun gwila kala kala su rika bari mutanen su na mutuwa alhali da yadda za su babu duk wayannan karatuttukan jama'a su ya kamata mu rika kallo ba kawai mu wai da abin jama'a ba ai sai ka ko abu kaga an sako mutum ko yana mai da abu abin da ya yayi wannan jok kawai ya take shi abin da ya zama maki to shi abin da malai yake gaya mana anan cewa to kaga su mushrikai sun yi wannan sun dauki wato ba za iya mallaka wa kansu cutarwa ko amfanarwa wala yamlikuna mautan ba za iya mallaka mutuwa domin da suna mallaka ba za su bari ɗan uwansu su mutuwa wala hayatan ba kuma za su iya raya kowa ba domin suna ji suna gani mutum zai mutu suna kallon sa ba magani Allah bai ga damar sanar da su yanzu ba sai wani lokacin domin yadda da hadisin da kulli dalin dawa kowanne cuta tana da magani alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu amma Allah ya ga dama zai koye maganin ga jira tare da kuce kun ɗau lokaci wala nujuran ba wanda yake mallakar taki kuma ba mallakar mutuwa ba mallakar rayuwar ba kuma mallakar taki kaga inda ake da iska ta ciyarwa gaba ɗaya ga su nan amma kuma an sa mutum oxygen ɗin ba amma haka ne suna ji suna gani suna kallon sa to shi ya sa ma ne ya kawo mana yake to Allah yana ba da labari a wata jahilcin mushrikai saboda rikar alloli da suke wanda ba sa iya amfani da su komai allazi wato yake rike ubangijin da idan ya ga dama wato allazi ma sha aka da wanda duk abin da ya ga dama shi yake faruwa wa malam ya sa da su wanda bai ga dama ba baya faruwa sun ki tafi wa ma hada abadu ma ahu min al asnam duk da wannan kuma suke bauta wasu ababan da ba alloli ba na gumaka ma la yaqdiru ala khalqi janaha ba'uda sai rike abin da ba zai iya wato halittar suka bukin gauro ba bal hum makhluqun bal wannan da ke dukkan nin sa ababan halitta ne wala yamlikuna li anfusihim darra wala nafa fala fa kaifa la fa kaifa yamlikuna li abidihim ku da kai bautawa ba ta iya kare kansu daga cutarwa to ya za su ba da kariya ga masu bautar ina abin da ba ne yake faɗa ainihin salahum min zalika shay'un bal zalika marji'uhu kulluhu ila Allah kowa ba ko masa zuwa ga Allah domin shi ne mai huwa ya yi wani yake shi yake rayawa kuma yake kashewa wa huwa alladhi yu'idul khalaiqa yawm al-qiyamah awwaluhum wa akhiruhum shi zai dawo da halittu gaba ɗaya ranar alkiyama farko da kai domin ya faɗa a suratul luqman ma khalaqakum wa la ba'athukum illa ka nafsin wahida da halittar ku da tashin ku kamar rai ɗaya ne gaba ɗaya cikin lokaci guda ina ma qauluna li ghayri la aradna ko an naqula lahu kun fayakun nan da nan Allah zai umarta wa ba amruna illa wahidatun kalan injil basa kamar kibtawa ido Allah zai tafi duniya kuma kamar kibtawa ido zai zai kashe kowa kamar kibtawa ido zai tafi ta kamar yadda ya kara gaya mana a naji'at fa inna ma hiya zajratun wahida fa ilahum bisahira ko kuma can suratul safat fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa ilahum yanzurun ko kuma in kanat illa sayhatan wahidatan fa ilahum jami'un ladaina mahdharun a suratul yasin duk wannan ayoyi ne da suke nuna ma wato ikon Allah cikin kyautawar ido to shine wala yamliku na mautan wala hayatan wala nusura sai Allah ya ce وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا نعم قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض
wannan surar da muke biyawa ita ce surar da wata rana sai na Umar ya ji Hisham ibn Hajim yana biya ta yana biya ta ba irin yadda Annabi ya koyar da shi ba ita surar Al-Furqan tabarakal ladhi wato wanda yake ce qira'a suci ruwaya suci yake tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadira alladhi lahu mulku as-samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق وخلق كل شيء فقدره وجهك لقام الكبير وخلق كل شيء فقدره تقديرا to har yazo yana tafiyawa sai na wuri yace kamar ya jaki har yazo irin wannan gurin wa qala alladina kafaru in hadha illa ifkun iftarihu wa anahu alayhi qaumul akharun faqad ja'u ظلما وزورا وقالوا أسائر الأولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة وعصيلا irin wannan canjin ya biya da yake kamar ya jaƙi ya amma wato na yi haƙuri na ƙare shi na jaƙi gaba annaba alaihi salatu wasalam a tufifi na je da shi na ce na je yana karatu ba irin yadda ka koyar ba annabi ya ce su tufifi ya take shi yake to kai ya hijab bin hashim ya karanto suratul furqan yace wannan ayi da koyar da ita yace kai ma biya shi ma yaje yace dinni na koyar shikenan da muka zo karatun ma dole wal marjan talata mun yi wannan bayani akan fuskokin malamin cewa unjil alqur'anu ala sab'ati ahrufin a wannan gabar mun kawo shi to saboda haka Allah madaukakin sarki yake wa qala alladina kafaru sai wanda suka kafirta suka ce in hada ai ma hada wai wannan littafin alkur'ani ba komai bane illa isku ba ce ƙarya iftarahu da ya kirkiro da kansa fabrication kenan wanda ya kirkira da kansa wa anahu alaihi qaumun akaru aka samu wasu mutane a gefe suna taimaka ba wai annabi alaihi salatu wasalam ƙarya kawai ya je yo kuma wasu ke taimaka masa faqad ja'u zulman Allah ya ce sun zo da zalunci wa zuran da ƙarya su ne makaryata kuma azzalimai domin sun dangana wa annabi alaihi salatu wasalam abin da ba haka yake ba Allah ya ce wa qalu suna cewa asairul awwalina wai waɗannan qur'anin da surorin da ake riyawa ta tsuriyoyi na mutanen farko ne ustura da wata tsuriya ake nufi da ustura asairul awwal ta tsuriyoyi mutanen farko iskatabaha la hawla wala wanda yake rubutawa fa hayya faya ko bahiya tumla alayhi wanda ake wanda keji kyauta wai wani ne yake wa da kyauta yana rubutawa bukuratan wa asila safa da yamma ina je da zai dauko da rubi da yamma ya koma ko dauko da rubi ai ka gurbi ne ba malam sai Allah madaukaki ai bi awwalin nahari wa akhiri malam yake jira rubun farkon yini da kuma karshen sa to shine Allah yake kul da ya mutu anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi wanda ya saukar da shi shine wanda ya san sirrin samai da kasai innahu kana ghafurur rahima wane mutum Allah ya ce amma duk da haka fani zai gafara ne kuma mai jinkai wato duk da bargamar da suke in suka da suka tuba zai karba shi sa duk laifin da muka yi wa Allah yanzu muka dawo muka tubar wa Allah zai karba duk abin da aka yi a dawo a tubar wa Allah to zai yarda da wannan tuba domin shi Allah madaukakin sarki yana son bawa mai yawan tuba zuwa gare shi shi sa mana yake Allah ya saukar da alkur'ani wanda yake al-mustamil wanda ya kunshi labaran mutanen farko da na ƙarshe kuma haƙƙan sidika wanda yake tabbas ne kuma gaskiya to shine yace ai Allahu allazi ya'lamu ghaibu samawati wal ardi wa ya'lamu as-sara'ir ka ilmihi bi zawahir Allah ne ya san sirrin ciki da na koyi shine ya saukar da wannan alqur'ani da kuke ji da gani shi ya saukar da shi to shi yake innahu kana ghafurur rahim lalle Allah wa rahmatin sarki ne gafara ne rahiman kuma ne jinkai shi dama ne kawo wasu ayoyi da suke da munasaba da wannan da Allah yake da karka faran ladina qalu inna la salisu salata wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim da Allah yake afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna ka duba maka gani salo shi da muka ce Qur'ani kana ji a gidan tadabburi ya ba amfana ka na karka faran ladina qalu inna allaha thalithu thalatha wannan zai ce Allah da yake ne idza Allah Allah Allah maryam Allah shine kirini wannan zai ga Allah haka Allah yake kafire ne sun kafirta wa ma min ilahin illa ilahu wahid ba wanda ya cancanta abota an ba filo Allah ubangiji shi kadai ba wa in lam yantahu Allah ya ce in ba ta halu ba amma ya kuluna daga maganganun da suke yi Allah yake da makan nan da na kafaru min azabu alim nan dai azaba za ta zuta shafu wadanda suka kafirta me rada ikuwa sai Allah duk wanda maganganun da yake yi afala ya tuwo da ila Allah ba za su dawo su tuba zuwa ga Allah ba wai takfiru lahu su nemi gafararsa kaga Allah kamar lallajin da yake ku zo ku wato ku musulunta ko ku tuba zan yafe mu wallahu ghafurur rahim lallai Allah ne gafara ne kuma mai jin kai haka kuma ya kuma fara a suratul buruj innal ladina fatanu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu walau ma'adabu jahannam walau ma'adabu al-hari kaga wanda suke fitilantar mu'minai maza da mata in har ba su tuba ba shine jaradin amma in sun tuba ba fa gowul mu'min muqalaba ba za a yi musu azabun alim ba shine mafhumul muqalaba amma in ba su tuba ba to za a ga kace kuma ana ga musu cewa ga abin da za ku yi can ba za a yi muku azaba shine tuba bawa kullun cikin tuba yake inda ya san Allah inda ya bayyana Allah za a cikin tuba yake ko da yake yana komawa zuwa gare shi Isa Hassan al-Basri yake cewa yake ku duba unzuru ila adal karami wal bi ku duba karamci na Allah da kyauta da baiwa irin ta na me yake qatalu awliya'a wa huwa yad'uhum ila tawbati wa rahma wane mutum yake sun kace masoyansa amma yana cewa su zo su tuba zai zai musu rahama sun kake mazoyansa akwai wanda a ba ka gani annabi alaihi salatu wasalam duk yadda yake da tausayi lokacin da najashi ya zo musulunta annabi baya sa hada ido saboda ya kace masa dan uwa Hamza ibn Abdul Muttalib duk da annan Islam ya jibbu ma kabilahu duk da wannan amma baya kan garin sa to Allah madaukakin sarki masoyinsa ka karkace amma kuma yake noman ka zo ka tuba zai yaje ba me yasa za ka ga ko ko lokacin da wato lokacin da mutum ya yi wa wani ta'addanci da barna ko an yaje ba da sai su ba da shawara sai ko sun yaje ba to karka bari su rika garin ka sai a je ka san da gani domin wannan haduwar tana bani wata ran yau da gobe zuciya za ta iya canza ya ce wallahi ya hakura ba ko ana na ana da ƴaƴan su a ba su labari sai kai an baka hakura amma mu wallahi ba za mu hakura sai al'amari ya canza ko ba ma Allah kiran wanda suke mata bargaza yake yace ku zo ku tuba zan yaje ni to sai Allah yake na'am وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا هذه وتكما أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مشهورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Allah yake wa kalu sai suka ci gaba da cewa mali hada rasul wannan wani irin manzo ne ya akulu da'ama da zamu ga yana cin abinci Isa kai da kake waka ka kiyaye akwai kalmomin da har nan bayan ne suka faɗa kai yanzu a matsayin da na mawaki kana ara wai shi tsabar ya ba annabi zai cewa annabi baya cin abu kafirai ne ba Allah yake ba mu labarin cewa ba suna gaya annabi cewa wannan wanda irin manzo ne ya akulu da'aba da zai rika cin abinci wa yamshi bil aswaqi kuma ya rika fita kasuwa neman abinci kasuwanci shi za ka da wanda ya rera ma hankali ya ran ka tafi kasuwa ya ce mallan haddaku raina ba waye ne Allah kai ba ka zama za ka kai yake na Allah ba ku musamu ka je in kana so ba ka zama malami ne NGG ne ka nemi sana'a yau wai ran so kana da abin yi amma wani wani wani abu ya baka to kawai ba ka yi abu ka kauna domin kyauta tana sa kauna in mutum yana kaunar ka ko ka bi shi kuɗi zai iya ba kyauta yanzu mutum yana kaunar ɗanta da zai kai matsinta ina gaya ba sun iya talauci Allah tsohuwa da kauye za ta ɗauko tsintsiyar lauji akwai matar da aka taɓa gaya mana haka kai masa aiki ya taɓa zuwa ta kama tsintsiyar lauji ya karɓa ya riƙa murna bayan an kwana biyu ya biya mata maka shi ne sakawar aiki ya kuwa ko ka ji ko to ya kuwa wannan shi in mutum yana ƙaunaka domin annabi cewa ya ta hado ta abu ku rika kyauta za a so ku kyauta tana sa dankon zumunta shi za muke ce wa matasa wani samari faɗa ba wai ka ce kai ba ka son wanda kullum kana zuwa wai auren ta za ka yi ba ka taɓa mata komai ba ya magana ce wai shi baya son kaza a kuma an kawo lemo da ruwa zai shanye ya dage Allah ko wannan son ka ne da yawa wasu ɗauka suka yi cewa wai shi kenan shi kullum hannun jami'ai ne kullum zuwa yake ba zai ba tunda ba ta roƙo ba za ka ba ta wani abu ba kai eh kokatawa ce ai saboda haka kamata wani abu kai ba ko ladan sauran da yake in kaga tana malaria duk sauran da yake ne dane in ba dan fitowa ta nan wata kila ba za ta bari wannan sauran ya shige ta amma in kaga wani yazo yana nika wai cewa wai shi gaskiya sun fiye san abun duniya material ne in dan boko ne haka karma turai kaga ba wai material ne kai kuma me matsolo ba kinji ita material ne kai kuma kinji ne yake nan kawai ai abin da ake faɗa muna yawan faɗawa matasa cewa idan kana zuwa gurin wanda za ka aura lokaci bayan lokaci abin da kake yi in za ka kyauta kake yi albashin ka dubu goma ne to dau abin da in ka bayar ba za ka takura ba ka zo kai ta mafarki kar ka bari yawa ka bada dan abin da za ka ko naira ɗari biyar ce ba ta kuma ka tashi bayarwa kar ka bada su a fili domin an koyar da ita tarbiyya a gidansu ba za ta karba ba in ka tashi sai ka sa envelope ko takarda kamar wasiƙa ce da Allah wannan wani bayan an gama maka ce jiya kin bata mun wani abu kike yi jiya ban jira din da ba amma kin je gida ki karanta saboda haka tana budewa zai kai ka rubuta cewa wannan kyauta ce zuwa gare ki amma ba yawa da Allah ki haƙuri shikenan a kai kyautar da baka gane cewa tana da hannun miƙawa ba ka gane wannan salon wata ran da dumar da aka ajiye ma akan ta za ka ajiye kawai domin in kai ta miƙa za ta ci cewa a kuma tana so cewa an gwada tana da Allah ka bari wallahi tana so to kai niyyar ba ta ba idan da gaske ne sai ka ajiye akan wannan shine abin da ya kamata to wannan abubuwan duk suna tsaye da shi abubuwan da suke kara dan kon wato soyayya tsakanin ma'aurata amma wasu za a ga tinga aka zo ya fara neman auren ta har ya gama suna biyar da taba bayarwa ba sai an magana ya ce wai kaza kaza kaza ko bayan shi ma gidansu ya gano wai zai ya kai maka kayan daki na miliyan ɗaya da wani abu Allah ya sauya ki saboda haka wannan shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wannan wani irin manzo ne da ya wato su mutane kafirai suke cewa wani irin manzo ne da yake wato cin abinci kuma yake fita kasuwa laula unzila ilayhi malakun dan me yasa ba a saukar mata mala'ika ba kamar wato a baki wani escort kamar mala'ika jibril ya biyo shi a baya da ya kunu ma'ahu nadira ya tare ya zama tare da shi yana gargadi a ganshi da katuwar bulala ko wani abu mai tsoratarwa idan yayi wa'azin yayi wa'azin sai ce jama'a gaskiya ga mu wai abin da suke bukata kenan dan me yasa ba aiko wanda ya zo ya rika bayani bayan annabi yayi bayani ya ce to jama'a gaskiya bai ga mu auyu da ilahi kanzu ko a jebo masa taska taska daga kabarin ta dinare da gwal da dala da ko da sefa gaba ɗaya zan so yana rubutu ko da ruwa yake yana amfani da su shi ne awi ga ila ni kanzu ko a bashi wata taska aw ta kunu lahu jannatu ko kuma a bashi lambu gona wanda wato ya je yayi awo a kasuwa ba idan so yana da gonar da wato saboda girman ta ba wasu ne suke amfana da ita ya kulu min hada zai rika zuwa yana cin abincin zaki yana yake wa qala zalimuna wato sai azzaliman suka ce in tattabi auna ai ba wanda kuke yi illa rajulan mas'ura in ba mutumin da aka wace ni ba annabi ne aka yi wa sahibi saboda aka jeje shi aka kawai su kuma wanda suke tare da shi suke wansa da a ce masahir sun ce majnun sun ce kazzab shine abin da Allah zai faɗa ne yake ungo duba ga kaza kaifa darabu lakal amsal kamar da ya faɗa a suratul isra' duba da yadda suke buga man misalin cewa mai tabin kani sannan kuma an mata sihiri duk ka duba wannan kalmomin sannan ka duba ka yadda suke cewa matsayi shine wanzo kai ba za ka bula ka lamsal fa zallu sun bata sakamakon wayannan kalmomin da suke ga annabi alaihi salatu wasalam Allah yake bala ya tabi'una sabila ba su da ikon bin hanya ta daidai inda suke ga wa annabi wannan kalma sai Allah yake ne na'am تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا الله مروكين سركي يتي تبارك الذي lallai wato albarkatun ubangiji shi ne waita nawa allazi wanda in sha in ya gada ba ya ala laka khairan min zalika bi sanya ba abin da bi yafi wannan abubuwan da suka lissafo da lambu da gona da waye duk Allah ya baka abin da bi inda ya gada ba jannatin zai baka aljannatai wato wato aljanna kala kala tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudu a karkashin wa yaj'al laka qutura ba ba wannan ba sai baka wato ganuwoyin gidaje manya manya a garuruwa daban-daban a baka a maka a baka a madina a kowace kasa a baka katon gidaje idan ne na alƙasur katon katon gida wanda yake wato na gani na fada to da sai Allah ya baka har gidaje duk kasar da kaje zaka zauna wane mutum wane mutum sai Allah yake ni barkar da mubi sa'a bar wannan maganar ba wanda suke tuhuma wa cewa kasancewa ka mutum ba shi bane kawai kare ta alkiyama shi ne kawai magana Allah yake to amma wa atadna liman kazzaba bi ta'ati ta'ira lalle mun tana dawo wanda ya karyata tashin alkiyama mun tana dan masa ta'ira wutar ta'ira sai Allah yake ya kace ta ta'ira إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا يا سلام وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا Allah madawacin sarki yake idara athum min makanin ba'id wutar da Allah ya tana dan musu daga nesan ta hango su tana gano su sami aulaha tagayyuran za su tana wani gona ni ihu ta gano abin jidda ta shiga kunci tana kamewa a tana cin kanta da kanta tana fushi shine sami aulaha tagayyuran wa zafira tana yin tana fitar da wani sauti shine irin farkon zabir shine farkon idan jaki zai fara kuka to wannan sound din da farko ba dai yake da na karfe ba to irin wannan sautin za ka rike ka ga yuzan wa zabira irin karkacewa kawai ana irin wannan kukan a cikin ta shine sami aula ta ga yuzan wa zabira wa idza ulqu minha makanan bayyikan kana Allah yace da an jefa su a cikin wani guri wanda yake bayyikan mai kunci muqarranina suna da taure hannayensu a wuya ba cikin mari ba sai dan kace muqarranina mari to ya zaka da muqarranina fil asfal to muqarranina shine hannaye da kawabu a hada su a wuya a daure shine abin da Allah bai mu shine muqarranina da auhu nalika an daddaure hannayensu a jikin wuyansu da kafafuwa da an jefa su sai ka ji suna cewa hunalika a can gurin suna kiran su guran mun shiga uku mun lalace wannan kalmar ita ce shine subur Allah yake la ta da al-yawma suburan wahida kada ku ce kun shiga uku sau daya wa da'u suburan katira ku fada sau malala gashin tinkiya ba iyaka ku ta fada bari amfani da shi wajin Allah ya gaya mana a wata surar daban cewa idan ihu ya yawa sai a ce a ce da zu ista'u biha wa la tukallimu sautin da suke fitarwa ba ma bukatar sa kada ƙara jin maganar sai dai su koma har haba irin ta gaji kawai ta buɗe baki haka wanda masana suna cewa mutum yana kuka yana fitar da sawun yana rage mutum shi idan sawun din yana fita misali yana iya yi amma wanda ya kasa kuka ya bu wanda ya yi damuwa to sai a hana su fitar da sawun gaba ɗaya wata azawar ce akan wata da shi ne mukarrabina da auna ne ka suhura la ta da auri yawma suhuran wahidan kada ku ce kun shiga uku sau daya wa da au suhuran katira nan ne ku faɗa sau malala gajin dinkiya sai Allah yake قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا Allah madaukakin sarki ya cigaba da gaya mana cewa qul azalika khairun shine da shi shin wannan shine alkhairi wannan sakamakon da aka saka muku da shi na jefa su cikin wuta aka daure am jannatul khuld allati wa'ida al-muttaqun ko kuwa aljannar dawama da aka tana dawama masu tsoron Allah wutar da aka jefa ta a cikin ita fa alkhairi ko kuwa aljannar da aka tana dawama masu tsoron Allah kanat lahum jazaa Allah ya yi ita ce wato sakamako a gare su wa masiran kuma makoba sun tuwa almutabu ne kenan ko shine za su samu aljanna a matsayin makoma Allah ya sa mu addini sai Allah yake da hum fiha ma yashaun khalidi wa ne mutum a cikin aljanna suna da duk abin da suke so shi za ka ga cewa ta tambayi ibnu abbas cewa Allah ya ce wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un komai akwai take har har gurata akwai aljanna yake kwarai kuwa har gurasa akwai don me yasa yace tace me yasa saboda yace saboda Allah yace lahum fiha wa lakum fiha ma tattahi anfusukum in dai zuciya ki za ta raya miki gurasa ko dan wake ko ban taje wallahi za a baka ba shi kake so ba to za a baka ko me kake bukata ana ga wani yana tattauna na shi amma me za a yi wata gurasa a aljanna ana zaune kalau ko wani abokin ne yake yi awara za a samu mutum ka zai ka ci awara ko wallahi ba za mu ci awara ba wani abun zamu duk da cewa dai ga abin da za a kaba ai wato biya ma la ainu ra'ati wala uzrun sami'a shi saboda yana son awara da boko wani ba Allah ne da yake fita da awari yace shi wallahi sai ya ci awara a aljanna sai to kai ne zai ci awara ba Rubi ta Allah bar mutum zargi ke na wafiya ma ya sha'una ɗalibi. Duk abin da suke so za a ba su kuma za su dawo ba Allah ya ce kana ala rabbika wa'dan. Lalle wannan alƙawari ne ga ubangijinka mas'ulan kuma abin tambaya. Alƙawari ne a wajen ubangiji madaukakin sarki abin tambaya. Sai Allah ya ce na'am.
ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا Allah madaukakin sarki yake wa yauma yahsuruhum lakin ranar da za a tafi su su bayan Allah gaba ɗaya ke na rana a kiyama wa ba ya abuduna da duk ababen da wato ya abuduna suke bautawa min dunin lahi kuma bayan Allah wato da masu bauta da waɗanda ake bautawa din duk Allah zai tattara su rana a kiyama fa yaqulu sai ce a antum azlantum ibadi haula Allah zai tambayi waɗanda ake bautawa din tunda san mala'iku har zuwa annabawa shine Allah ya ga mana a suratul nisa'i ba cewa wai kana Allahu ya Isa ibn Maryama suratul Maida kai cewa anta qulta lin nasi tahduni wa ummi ilahin min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa in kunti qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub menene gaba dai ce ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani abudullah ko ba abin da nake muku kaga cewa kai ka cewa ya kai annabi Isa dan Maryam kai ka cewa bayi kai ka cewa mutane su rike ni su rike ka kai da mahaifiyarka a matsayin alloli ba abin bauta ba Allah ba shi ke ya ubangiji sarki ya tabbata a gare ka ba abin da nake da shi bai dace a gare ni faɗi irin wannan kalmar ba in ce abauta min ba kai ba ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqq bai dace in faɗa abin da ba gaskiya ba in kunti kulti ho ba gari alimta ya ubangiji in ma na faɗa ai ka sani ta alamu ma fi nafsi domin ka sa abin da yake cikin raina wala alamu ma fi nafsi amma ban sa abin da yake dangane da kai ya Allah innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin abin da yake koyi gaba ɗaya sai ce ma kulti lahum ya ubangiji ban ce da su komai ba illa ma amartani bi sai abin da ka umarci ni shi ko annabi Isa mun ji cewa a cikin ayar ai cewa wato ku bautawa Allah madaukakin sarki shi kadai kada ku haɗa shi da komai aka annabi Isa ya faɗa saboda haka abin da aka umarce shi kenan wala kadba asna bi kulli ummati rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut duka annabawa haka suka faɗa to shi ma haka ya yi to Allah zai tuhumi annabi Isa alaihi salatu wasalam akan wannan a antum azlatu ibadi haula haka idan malamai ne a duniyar nan a yanzu ka dora wani akan jijin bera yana ta binka akan abin da ba daidai ba ka sani to kai ma an je ranar alkiyama sai an yi wannan tsakanin gare amum da lusari kai ka dora ta jijin bera ko su suka hau da kansu suka ba da kuɗin haya ma sai an bambance dole kai ka dora su ko ka su suka hau da kansu Allah ya ce kalu subhanaka sai bayin sai sarki ya tabbata gare ka ma ka ne yan baki lala haka annabi zai yi imani ba ruwan su zai baran baran da ya ce ya huda shi ne ce ki roka ba ma ka ne yan baki lala an na tafi da min duni bai dace gare mu mulki wanda yake koma bayan ka wa min auliya a matsayin masoya walakin matata sai dai Allah madaukakin sarki ka biyar da su dadi su wayannan ba su yi ma ne ne din wa aba abu da iyayensu hatta na su zikira har suka manta gargadin da kake musu wa kanu qauman bura sun kasance mutane ne halakakku ne qauman bura Allah yake wa karkar da hukum kajiya na ya فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا Allah yake fakar kazzabukum bima taquluna sun kare ta ku dangane da ababen da kuke faɗa ba ma tattabi'una sarfan ba ku da ikon kawar musu da cuta wala nasran ko taimaka musu akan wannan Allah yake wa man yazlim minkum duk wanda ya zalunci daga cikin ku nuziquhu azaban kabira ya mu dandana masa azaba wanda take babba babbar da ce ai ai yushrik billahi da ziku azaban kabira duk wanda ya tarayya da Allah za mu tantana masa azaba babba sai aya ta karshe Allah yake وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا الله أمره في جنزرتي وما أرسلنا قبلك من المرسلين ba mu taba aiko wasu manzanni kafin ka ba illa innahu fate su la ya'kuluna ta'ama suna cin abinci kaga amsar zai da ake bayarwa kenan shi za ake gaya mawaka in ka ce annabi baya cin abinci ba martabar ka kaɗaga ba kaskanta shi kai saboda haka annabi alaihi salatu wasalam yana cin abinci kuma cin abincinsa baya rage man matsayi ko ɗaya domin shi sa Allah ya turo mutum dan muke koyi sai dai shi ana yawan wahayi ya fi kowa matsayi shi ne abin da za ka faɗa amma idan ka ce annabawa ba ka cin abinci to mala'iku sufan mala'iku ka ba su ne la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yabuluna wa la yatagawwaduna ko su ne waɗanda aka faɗo wannan wala yanamuna wala ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna na ma yu'maru duk wannan sufar mala'iku kuma annabawa wato gaba suke da mala'iku to sai ce illa innahu la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna bil aswaq kuma suna tafiya a kasuwa Allah yake waje Allah ba abakum bi ba'd fitnatan mun sanya sakin ku ga sakin jarrabawa shi sa akan wannan aya za mu daya in mun tashi torawa mai saboda anan malaman tafsirin su yi bayani ne ake nufi da fitnatan sakin ku akan sai shine bayanan da suke wata kila mun dawo ci gaba da karatu zai mu duk da mun zo kan ido mu ƙara biya a tasiruna Allah yake ba kwa yi haƙuri ba bangare bangare mata da miji ɗa da uba ɗa da wato uwa da ɗa haka kowanne bangare akwai fitnatan sai Allah yake a tasiruna cewa gabanni da talakawa duk wannan yana kagaji ina ga kanta ya kamata mu tsaya wa kana rabbuka wasira lalle ubangijin ka wasirun wato mai gani ne ga dukkan abubuwan da muke aiwatarwa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muke kuskure Allah ya ba cikin sarki ya yaje mana akwai wato ja hankali da ya kamata mu yi kamar yadda wurin karatu ne shine wayannan kafin jinu da abubuwa da suke ta faruwa kamar yadda kowa yake ji ko shakka babu kamar da muka ɗan yi tsokaci a cikin karatunmu cewa ita annoba akwai ta kuma jarrabawa Allah cewa ya hasiban nasu an yi taraku an ya kulu amanna wa hum la yuftanu in mutane za su yi tsammanin saboda sun ce sun yi imani ko ba za a jarrabe su ba saboda haka abin da zan faɗa malamai suna ta ji ɗan uwa suna ta ji malamai suna ta bayani shi ne ya kamata mu zama ala basirati kawai shi ne mu zama ala basirati karshen kurbuta abin da ake magana shine yanzu karshen duniya ne yanzu za mu jin abubuwa mu ta ganin abubuwa kala kala wannan jarrabawa da Allah baka kucin sarki ya fara jarrabawa annoba ba kariya ba to amma mu sani cewa uwa uba na abin da Allah baka kucin sarki yake kare mutane da jiki ne na farko su yi ɗauki da cewa akan jarraba da Allah ya yi ƙungiyar sannan abu na biyu a koma zuwa ga Allah ya ta istighfari idan muna zuwa Allah ya ɗauke mana duk matsalolin da muke cikin mu musulmi ba ruwanmu da abin da yake samun kafiran mu musulmi mu ne araba ku mu samu wanda ba mu da kayayyakin da za mu ba da kariya ga kanmu ba yawa ba mu da facilities din to wajibi ne mu koma zuwa ga Allah ne istighfari abu na uku kuma duk matakan da likitoci suka bayar mutukar bai saba wa jara'a ba ya kamata mu zama wayayyu mu amfani da mu zama wayayyu duk da cewa kowa a cikin burgisi yake to ko shakka ba ba zai hana mu bin ƙa'idodin da kuma likitoci za su faɗa likitoci masu hankali ba cewa ko da babu lallata ta ce ya zuran ta ba corona ko babu corona ai a tsarin musulunci ai akwai tsarin atijawa ko babu duk da cewa yanzu za ka ga mutum yana jin atijawa ta dole zai mace ta saboda tsoro kawai mutum yana so ya tayi ta karfin ya zai bane ji wani abu kaji yayi wani ihu shi ba ko kan gare ba shi ba haka ta dole to saboda haka wajibi ne gaskiya mu yi itibari da irin wannan abubuwan wanda mun fara a baya ko da babu wannan matsalolin za ku ga mutanen mu suna da ita abubuwa kala kala za ka mutum ne zai tari ya sa hannunsa ko ya je fata bajira ya sa hannu duk duk ɗabi'a mu duk wannan abubuwan Allah ne kawai yake kare mu ba Allah amma magana cewa wasu ta yaɗawa cewa wai virus ɗin baya taɓa baki duk wannan ba magana ce ta mai ilimi ba yawa ya kamata dai hanyoyin da ake iya bi mu kawai kuma mu bawa Allah saura to Allah ne kare mu cikin da ubangiji madaukakin sarki yadda ya bamu kariya daga Ebola da lasa da HIV da aka yi da wasu abubuwa kala kala to ubangijin nan da ya bamu wannan kariyar baya bacci shi za mu kai wa kara zai kare mu shine kawai ubangijin da ya kare mu daga lasa da aka ce kalin linka corona to shi muke da kai wa kuka kuma wallahi zai kare mu daga wannan tsumma to da haka wannan shi ya kamata mu kalla wanda ya babu kariya daga corona ko sallah za ka yi a sallah ko a wata addu'a ka ka rika tawassuli da wannan cewa ya ubangiji mai karfin da ya babu kariya daga kaza ya kare mu daga kaza Allah ka bamu kariya akan kaza ba to shi ne irin da ya asbab na addu'o'i ai adabu du'a to an za ka yi Allah ka rika tuno ni'imar da ya ba to Allah kai mun kaza ka kuma yi mun kaza sannan kai mun kaza to ka ba da kariya ba akan kaza shi kuma yayi alƙawarin in kai ma wannan zai kare ka saboda haka wajibi ne mu kalli wannan mu dai dauka abin izgiri da abin wata ba abin wata bane duk wannan abubuwan da muke gani su kansu yahudi idan da a ce da yadda za su gaba daya da tsarin da ake ta magana a kai abin ya tsaya a kai iya musulmi ya za su amma abin su kansu ya fi karfin shi za ake faɗa matsala ce da ta gagarin duniya ta gagarin duniya ina jin wani gagaga ya zaci wani wani wani wani wadan da jami wani clip yana magana cewa wai dalilin abin da yasa Allah ya kawo corona wai saboda an cewa Qur'ani wai ai corona Qur'ani da yake wai Qur'ani ba wai Qur'ani wai shi wannan ta'arifin da yake la muhallala hu min al-ayam daga aljihun da kawai ya dauko ba mu taba jin wannan tafsirin ba sai a gurin ta cewa wai an ce Qur'ani virus ko kuma wanda za ka fasta kafa kaumahu ba dawo gaba ɗaya ce ko a koma zuwa ga Allah sai a koma tanti to an ka bude suratul baqara za ka gaji saboda an maida mutane kida homai shine na gaya wannan ce a bible ba an ka bude za ka gaji ka bude kuma ka gani za ka gani shi kuma sai ne dashi sannan me matsayin gashi a musulunci tambaye kenan kazanta ba na gaza bane akwai wanda wanda na shi da gaza ne to Allah ya daukakin sarki yana saukar da magani da kazanta ina abin da ne amma mutum ya hankali ba da kansa zai roƙar da hukunci cewa Allah yana ba da magani da kazanta baya bayarwa idan kaga Allah madaukakin sarki ya ce kai magani da kaza to wayi ne yake zuwa kamar kudarar rakumi wayi ne da hadisi bukari wayi ne kaga mu a gurin mu mu kudawa kuma ba da zaka bane ne ka domin ana magani kuma ana amma banda wannan fa duk bukarin da ka debo ka debo ebola da corona ba wanda ya saka domin ba wahayi ne yake a gaba saboda haka wayannan abubuwan ya kamata mu zama alamar kira da yankuwa duk abubuwan da suka zo musiba ce ai ta addu'a ai ta addu'a kamar da muke faɗa zamanin ana tsammanin abin ga irin wayan abubuwan mun karanta a tarihi cewa abubuwa ne da suka zo marasa daɗi sallar gawa ce da aka gaji da ita Allah sai a ce kawai an kawo wata sai a ce kujira wata za su saboda an gani ya ce kujira wata za ta zo sai an tara ne wa sai a musalla aka tsare kai shi ne a rana ɗaya ƴaƴansa talatin da wani abu ana tsammani suka a kwana uku kai gaba ɗaya suka mutu jikoki ko arba'in da wani abu ya rasa a kwana uku ina ce cewa ya rasa ƴaƴa saba'in da wani saboda haka jarabawa akwai ta tun daga zamanin da har zuwa yanzu tun daga zamanin da ya kamata mutanen mu su zama ala basira ce ya abubuwan da za a faɗa na likitanci mutukar bai ci karo da addini ba ya amfani da shi cewa yawan wanke hannu mun faɗa akwai shi a addinin mu alwala yawan yin alwalan ne yana da fa'ida mutum ya yi alwala yayin da mutum ya taɓa taɓe wanke hannunsa wannan duk musulunci ne in yana da fa'ida na'am ku tsafa ai duk ba a zo yanzu idan matsalar ka kai ta kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai dole ka daina musafa ya za ka yi ai wato masifa ce ba ma so ta kawo saboda ɗazu magana da nayi to idan ta kawo gurin mu mu baƙaƙi to sai ta fi kowanne gari wato muni dalili shi ne a kowanne in ya san ma yanzu ya ɗauko cutar da gudu zai zo ya zanno cikin ku duk abin da za ku yi na rantsewa da Allah saboda shi dama zo yake kowa ma ya mutu to amma saboda tsarin ubangiji zai gera a hakan dukkan kazantar da abubuwa sai yake tare ne saboda kuma wasu bayin Allah kawai da ake da sai ake amma wallahi da ba cikin mu kuna kallon ko wanda zaka ga mutum makwabcin sa wato shekarar sa uku bai zage ba saboda yawan gida da komai yana da su su suna nan suna kuka da abu ina ga mu ko 25 ne a gidan ɗaki biyu banɗaki guda ɗaya shi kansa a cikin banɗakin naku abin da ya fi corona ba akwai Allah dan za ka je a kasuwanni ke ta ganin wai ana sai da magani wai uwa kwantar da shadda duk a garin mu za ka gani cewa waye baya so kwashi shadda sai ya magani ne ta zuba to me ba ba wannan shadda abin da ya fi corona ba akwai to saboda haka Allah ne kawai yake ba mu kariya ko da yaushe ne ta gaya wa Allah ba kawai addu'o'in nan dai ai dai ai dai da cewa idan mutum ta zo annoba ta tafi da shi yayi shahada amma ai kana so kai tsawon doguwar rayuwa wanda za ka amfana da al'umma khairun nasu man tala umruhu wa hasuna amalu haka annabi ya shine mafi alkhairin mutane wanda yayi tsawon rayuwa sannan yayi kyawawan ayyuka idan dai za ka yi tsawon rayuwa ka je aljanna ita aka fito fiye da ka mutu da wuri ita aka fito in ba za in ba za ka yi wato aiki alkhairi bane gwara ka mutu a wannan gaba shi ba ya nan ya faɗa mutum biyu da za su mutu tare hakan da wutai yanzu wannan da mutu mutumin kirki a shekarar 2020 kirkin misali shi kuma da yanzu ya mutu wajen 20 shafi wani abu in dai yayi aiki alkhairi sai ya bi wancan alkhairi a gurin Allah wanda ya da tafiya wanda ya zo daga baya ya fi shi alkhairi a gurin Allah domin shi ya tsara tattara ayyuka alkhairi saboda haka wayannan abubuwan jama'a su ya kamata mu kalla bi abubuwan mu ala basirin da ta ganin abubuwa kana kana kowa yanzu ya ce kobi fata waye ke take akan corona kowa malamin corona ne to saboda haka ya kamata a kiyaye na wannan shi ta ma matsala ce da dole kamar ai magana da muka yi yanzu cewa idan abin ya kai ba a so abin ya kai wannan mataki idan ya kai wannan matakin ba dole ka zauna a gida ya za ka yi har yadda za ta mutukar wannan kawai addu'a da muke kada Allah ya jarrabe mu da wannan abu amma wallahi idan abun ya kai yadda za a rika mutuwa a cikin mutanen mu sai ya linka da kowanne kasa kaga tana sun fi kowa sun fi yawa ninkin ba ninkin amma da yake suna da tsari ai ka ga yadda abubuwan yanzu shekaran jiya ta akai ba sun waye gari ba wanda ya kamu da ita a shekaran jiya zero ga zan suke magana a Najeriya tafi da ai shi ne kawai addu'a fatan mu kada Allah ya jarabe mu da wannan musiba Allah madaukakin sarki ya tsaye ita a can kuma waɗanda suke musulmi Allah ya yi shi ne kawai amma wallahi matsalar ta wuce yadda ake tsammani ta wuce ta wuce yadda ake tsammani yanzu wa zaka ce ya zauna a gida sai zauna kada ya fito kajiwa ta faru zuwa tuwon ya zauna a gida ya aiki jama'a wallahi mu dai dauka abin nan da wasa Allah a tsaya a yi addu'a ta gaske mutane su dai dauka wannan al'amarin da wasa Allah masu wannan jokin duk ko na abokin ka ne kai man magana na na a gona izgilanci ne wallahi izgilanci ne Allah ya yi mana na na da hannu daurin bujan ba da ko Allah zaka da shi yawa kun ji zuwa da daurin bujan ba da wannan daurin shi ne mutsawanin ne annabi wa wahi awwal baba na jaji wa na jaji ai an hama kenan ko to kuskuren magana insha Allah Allah ya dace wannan ne Oi to baba ko yana yin da wayo ban gaji ba na akwai eh Yusuf ba mai gawa baba yana yin da za a daura auren da Khadija da Yusuf ranar rana ke a masallacin kofi da rijiya za a su sannan kuma a daura a lokacin malam malu a ranar cikin jirga a wata ranar lahadi mai zuwa sha ɗaya kana fata Allah wa wajen jirgi ya sha albarka alaji a wani ma ciyawa yau bai zo ba za ku ga jiya ne aka daura aurensa a katsina muna roƙon Allah muna roƙon Allah wa wajen jirgi ya sha albarka mun ce amma fa ƙari shi ma ya faɗa cewa ƙari yawa yawa kun yaji da murhu da murhu a da uku ne ko da uku ne da uku ta biyu ta Allah ya sa albarka muna ba da Allah wani wajen sarki ya ya ba su zaman lafiya wanda suka za aure da wani wanda aure da ko a gaba Allah ya zama lamarin wannan matsala da muke fama da ita Allah wani wajen sarki ya yi mana muna roƙon ubangiji da sunan sa dawawa waɗanda suke cikin damuwa da takaici da kunci da bakin ciki Allah ka yaye mu waɗanda suke cikin rashin lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon burta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon ubangiji da sunan sa dawawa da tsohon sa wadaukaka Allah ka zauna da kasar mu lafiya da kan jinin zamani Allah ka kare imanin اللهم آمنا في أولادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين